بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun ji wannan shine turmi na hudu kenan a karatukan muqila a cikin wannan daura daga garin Azare a jihar Bauchi yau muna ranar Lahadi 16 ga watan Zulqa'ada 1447 bayan hijira wanda ya dace da lissafin 3 ga watan Mayu 2026 al-Imam Zahabi yake cewa al-matruh al-matruh wannan ya daga cikin abubuwan da zahabi ya ƙara a cikin ulumul hadith istilahi ne wanda ba a saba jin shi ba yawanci akan ce ko dai munkar ko wani abu makamancin haka amma shi ya ƙara ya kira shi da suna al-matruh shine mai rauni da yake da rauni sosai amma kuma bai kai a kira shi da suna maudu'i ba bai kai na ƙarya ba yace wa huwa man hatta ar-rutbatu ad-da'if shine abin da yayi ƙasa daga matakin ba'ifi wayurwa fi ba'd al-asanid at-tiwal wa fil ajza'i bal wa fi sunan ibn majah wa jami' abi isa ana ruwaito shi ana ruwaito shi a cikin wasu da tafai masanidu musnadoji wato irin at-tiwal dogayen da tafai wanda suke da dogayen isnadoji irin a zamaninsu za ga mutum yana da wato isnadi wani mai tsayi sosai da ya ruwaito abubuwa da yawa da shi sai a samu abubuwan daga cikinsu akwai matsuruhi da yawa akwai ababen watsi da yawa da ya ce ana samun su a haka ana samu kuma a cikin ajiza'u da ta tafai abinda ake ce majuzi shi ne abinda mutane suka kwafe na riwayoyi ko suka karɓa daga malamai juzu'u kaza juzu'u kaza misali juzul qira'ati khalf al-imam juzul raf' yadayni fi salati juzul hadisi ma'i zamzama lima shuriba lahu juzul kaza to wannan hadisi ne kwaya dai kuma sala kwaya dai sai a mata littafi shi yake ce mun juz'i a gun malaman hadisi to ana samu yace bal wa fi sunan ibn majah kai ana ma samu a cikin sunan ibn majah al-imam ibn majah kamar yadda zahabi ya fata cikin tarjumar sa ya ce ya ata littafin shi da hadisai masu irin wannan rauni ne zurfi akwai su sun kai guda talatin wanda ake ganin rauninsu ya yi rauni da yawa sannan wafi jami'i tirmidhi a cikin littafin imamu tirmidhi an samu ƙwaya biyu to su ne malamai suke ta mashi abin nan ƙorafi a kai haka a cikin sunan na alimamu abu dawud shi ma an samu hadisai matsuruhai ko maudu'i kwaya biyu ko uku kaga yanzu abin matsayin mun ɗaliban ilimi sai mu ba zama neman wai suwaye waɗannan hadisai ya kamata mu san su ko ya kamata mu san su misali a cikin tirmidhi akwai hadisin wannan mutumin al-kalbi wanda ake cewa Muhammad ibn Sa'id al-Kalbi al-Maslub wanda bai dace a ce Imam Tirmidhi ya kawo shi ya gaza daga a kawo shi a cikin wannan littafi to su ne irinsu yake cewa irin wannan ana ce musu matsuruh abin watsi kamar wani hadisi ne wanda yake ana kyamasu saboda raunin isnadinsu mithlu kamar hadisin amr ibn shimr amr ibn shirmin haka ake kanta shi ashirmu bi kasr sin shin wa iskan al mim amr ibn shirm an jabir al-ju'fi an al-harith an ali amur bin shim daga jabir al-ju'fi mai rauni ne shi ma daga haris al'awar ɗancan da muka ji a baya wannan shi ma mai rauni ne wa ka sadaqata daqiqi an farqat am murra at-tayyib an abi bakar sadaqata daqiqi ya riwaya daga farqat ibnu yaqub as-subhi as-sabakhi an shi kuma ya ruwaito daga daga murra ko daga murra abbayyib daga abubakar siddiq wannan shine mafi raunin isnadi zuwa ga sayyidina abubakar radiyallahu anhu wa juwaybir da kuma isnadin juwaybir ibn sa'id al-azdi an ad-dhahhak nirwato daga Dahaq ibn Muzahim al-Hilali ana Abdullahi ibn Abbas kira daga ibn Abbas wa Hafs ibn Umar al-Adani Hafs ibn Umar an al-Hakam ibn Aban an Ikrima zuwa ga ibn Abbas an Ikrima al ibn Abbas wa ashbahi dhalika min ahadisil maturukina wattalfa da irin waɗannan cikin hadisan almaturukin ababen watsi wattalfa wato wanda suke sun halaka attalam halaka asara ma'asaranta ubaduhum amsalu min ba'd amma wani ya danfi wani galmi-galmi su din ma ba ɗaya suke wajen matsala ba wani matsala shi bata kai wani ba zaka bukatar da mutane duka a gidan yari duka su convict ne ko duka masu laifi ne a gidan gyaran hali da ake cewa amma laifin wani bai kai na wani ba santar ɗan wani bai kai na wani ba dukkaninsu matsaru haini an yi watsi da su an jawo kulle su ko amma wani zai zauna a wurin har ya mutu wani shekara talatin wani goma wani wata shida kai wani yau ma aka kai abin da ake min shi za a saki shi yau ɗin nan ba shi kawai ya ci ya sai kayan sallah bai biya ba mai atamfa ya ji haushi ya ji sa kulle shi yau ɗinan an biya za a sakai kaga shi ne wa ba'duhum amsalu min ba'd amma dukan su matsaruhai ne mun gane wannan nau'i na na hadisi yana cikin ziyadat da al-imamu az-zahabi galibi irin wannan hadisan kamar yadda fara ana samu su a cikin ajza'u da masanidu da littafai na raqa'iq da tafar raqa'iq alal misali da tafai ibnu abid dunya alimamu ibn abid duniya wani malami ne shakundum wajen kwashe-kwashe komai sai bai littafi kitabul ju'i kitabul shukuri kitabul ru'uya kitabu kaza kitabu kaza sun fi kala ɗari man asha badal mauti labarin waɗanda suka mutu suka dawo kitabul ju' falalai yunwa kitabul faƙari duk komai sai ta kawo asarai da maganganu da da mawquba da mutaraddiya to haka littafin ibn al-jawzi musamman wanda yake magana akan wa'azi kaman littafin shi na wa'azi sai ibn al-jawzi ya kware akan wa'azi to akwai littafai da dama waɗanda asalin su wa'azi ne yayi irin littafin shi kaman misali qiyamul layli kitabu qiyamul layl kaman kitabu sadaqa kaman albirrul walidain da ire-iren su za ka ga akwai su da yawa a ciki to haka ire-iren waɗannan ajza'u da aka yi ta yi daga baya waɗanda ake kau da kai wajen ambatan hadisai raƙa'iq na sauƙaƙa zuciya da lausasa ta da tana wa mutum Allah da sauransu shi yasa yana daga cikin kurakuran da aka samu a yanzu da mutane suke ɗauka wai in za a yi wa'azi dole wai duka abin da za a faɗa a wajen sai ingantacce ɗari bisa ɗari wa'azi bai yiwa da haka zama ana so zukata mutane su yi laushi to akwai abinda fi umumihi la yasihu amma kuma a cikin shi akwai hikima ko wata falala ko wani abu da zai ja hankalin mutane su tsoraci Allah to da manufa da su tsoraci Allah su takawa su gujewa sabon Allah to wannan babu laifi a ambace shi a wurin wa'azi idan ta kama ma ba dole sai ka ambaci mai rauni ba tunda mutane su saba an ce mai rauni ne ba za su tsoron ba sai ka rabu da su hakan amma ba a hujja da shi a wajen halal wal haram a wajen aqida a wajen bada labarin wani abu da ya wuce gaibu ko abin da zai zo amma wajen raqa'iq to babu laifi sai a ambaci isnadin sa a ambaci inda yake suna nan da yawa a cikin tafan su ibnu jawzi da su ibnu abid dunya da ire-iren su su kansu ma waɗannan malaman zaka ga suna kawo su su ibnu hajar su ibnu taymiya su imamu ibn al-qayyim al-tafansa shi ma za ka yana kawai waɗannan maganganun in ka karanta yanzu misali dariqul hijratayn in karanta ar-ruh in ka karanta abin nan da'uwar dawa ba kun karanta shi ba da akwai ire-iren su akwai raqa'iq da yawa to mu ne yan izala sai muka zo sai muka ce komai sai kawai mai inganci da na bukhari da na muslim wajen ibadat gaskiya ne amma wajen raqa'iq to ana amfani da hikimomi babu laifi da amfani da su amma a sani cewa ba abubuwa ne da za a kafa addini a kansu ba dama misali dama gaskiya abu ne sananne qur'ani ya karanta da ai gaskiya hadisi ya karanta da ai gaskiya ko to aka ba wa'azi akan gaskiya bayan an gama kawo nasoshi ingantattu ba laifi a kawo wata magana wadda take nuna nagartar masu gaskiya ko take nuna haɗarin ƙin yin gaskiya wanda ita bata inganta ba a kayankin kanta Allah sa mun gani dan kawai ne je mun shari yawa to irin waɗannan littattafan ana samun waɗannan da yawa a cikin su littattafan irin su Abubakar al-Kharaiti da irin su al-Imam Silafi da makamantansu wanda suke littafai akan birrul walidaini akan abin nan akhlaqul ulama akan alkhuluqul hasan akan abin da ya shafi watakila akhbarul akhirah kamar yadda ka dauki littafin at-tazkira fi akhbaril mauta wal akhirah na al-qurtubi ne ba za ka ji a ciki ba in ka dauki littafin ibn qayyim din nan abin nan tabur ruh akwai wa dama a ciki ba su inganta ba an kawo su ne dan daukan dan isti'nasi da su ina fata mun gane to babu laifi waɗannan ga matsayinsu amma ba a kafa hujja da su a addini kafa hujja na cewa wannan su ne asalin tushen da za a yi halal wal haram da ibadat ba a kafa hujja da su amma wajen raqa'iq a wa'azi ko a furi hudu ba wanda zaka sa mutane jikinsu ya sanyi ko ko ko ko zaka yi mata wa'azi a gida to sai dan dan ko mun gane ko a wajen ko a wajen biki an ka cewa kai ne kai ne malamin walima aure da kun kaje kai ta bada labari irin waɗanda waɗannan malaman walima auren suke bada labari irin labaran Facebook din nan ba su da wani amfani to sai ka kawo musu labarai na cikin karatu wanda za su firgita su su tashi suna kuka shikenan sai ta ba mutunta hakuri a cikin zaman lafiya kaga yafi now sai yake cewa na gaba shine al-mawdu' hadisin ƙarya almaudu ma'ana almasnu'u wanda wani ya tsaya kawai ya girbi ƙarya ya danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Ibn Kathir a cikin littafin sa wannan na na, na al-Ba'is al-Hafiz ya rawaito wani hadisi wanda shi ma hadisin bai inganta ba da yace annabi ya ce sayukzabu alayya da sanin za a ita min ƙarya yace to bai inganta ba da haka shi ma yana cikin littafin ƙarerai abinda annabi da ya faɗa ya tsoratar man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar wannan yana cikin hadisai mutawatirai sama da sahabi 70 suka roito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo na kawai kirkiri kare danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya jira gidan shi a wuta in ya mutu musulmi ya iya samun tsira daga baya amma dai sai ya fita wuta idan ko da man kafiri ne kagan ya shiga shikenan Khalidun mukhallada saboda ka ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da hadari mai girma karka suke ga dangantawa annabi abin da bai inganta al-imam ibnu hibban yana cewa lafazin da yabo da yura man haddasa anni bi hadithin yura annahu kadhib yace wannan yana cewa hatta hadisin da baka tantance ba ƙarya ne ko ba ƙarya bane kada ka danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin yura yana nufin ana taraddadi to ƙarya ne ko ba ƙarya ba ya bambanta da wanda yara yana sana cewa ƙarya ne yace ma kana matnuhu mukhalifan lil qawaidi wa rawihi kadhabun shine abin da ya zama matanin shi ya saba wa ka'idoji sannan mai riwaya shi kuma a samu mai ƙarya da an da an samu hadisin da saba wa qawaid na addini ana lalubawa za a lalubo wani makarici a ciki me kawai din shine ya saba ma ma'lumun min addini bid darura abinda aka sani a addinin musulunci ko ka ji wani aiki kankani da lada mai yawa ko aiki kankani na barna da zunubi mai yawa mai fadi ce wanda duk ya kalli matar da ba matar shi ba ranar alkiyama za a zo da kibau guda 70 a caccaka mai a idan shi kowace kibiya akwai maciji guda 70 suna harbin shi da sauransu ka ji zunubin ya yi yawa ya fi bala'in zinama kawai daga kallo misali to irin waɗannan hadisan shi ne a samu hadisi wanda zunubi mai yawa akan ɗan ƙaramin wato sakamako na ukuwa mai yawa akan ɗan ƙaramin zunubi ko sakamako na falala mai yawa akan ɗan ƙaramin aikin lada yana daga cikin saɓawa usul domin al'ajaru ala ƙadarun nasabi lada yana zuwa ne gwargwadon wahala ko kuma aji ya saba wa wani abu da aka sani ma'arufi a ruwaito shi a cikin musulunci abinda aka riga aka sani shi ake ruwaitowa sai aji wannan hadisi ya zo ya saba mishi ko ya saba wa tarihi saba abin da sananne ne a tarihi cewa ba haka ya faru ba ira hadisin da wata na Yahudawa suka kera wani hadisi zamanin Khatibul Baghdadi suka fito da shi suka ce gashi Annabi ai ya ba su aminci ya ce ba sai an dinga an san jizya a hannunsu ba kuma ga sa hannun wasu ma sahabbai da gaskiya har da Muawiya dan Abu Sufyan aka rasa yadda za a yi da su da aka ma malam Khatibu da ya kalla sai ce wannan ai da gani ƙarya ne domin Muawiya bai musulunta ba lokacin ta aka yi zama shaida cikin musulmai bayan bai musulunta ba dan bai je Khaibara ba sun ce a Khaibara akai so irin wannan ya saba ma tarihi sananne ko wani abu sananne ya addini ko wani abu ire-iren wannan shine yake nufi da ma kana mukhalifan lil qawaid qawaid din to sai alaliba za a samu wani cikin mutanen da suka ruwaito wanda ya kera ƙarya ko a samu wata ƙarina da ke gwada cewa ƙarya ne kawai mutumin da ya kera hadisi akan falalar wata sana'ar da matashi take matashi take sana'a kamar ce tana sai da wani abinci ba a yi ciniki ba kawai da ya fito sai ce to ba ku me kake damu yana zuwa kawai sai wa'azi ya ce annabi ya ce don da ce wannan abincin lada kaza da kaza sai aka je aka siya abinci gidan ko wancan da ya shiga fadan sarki mahadi ya ga yana wasa da tantabara ko sai ya ƙara a cikin hadisin la la la menene ma illa fi hafirin ko la sabaka illa fi hafirin au sai ya ƙara nabi ya ce ya halasta a yi musabaka a yi guje-guje sai in da doki ne ko da raƙumi ko na kibau sai ya ƙara ya ce ko kuma wasa da tsuntsu don neman falala a gun sarkin sarkin yana wai gaji sarkin ya ce jibi ƙe shi ƙeyan maƙaryaci to ƙarina na iya nuna haka ana iya samun duk waɗannan a cikin tafasil na littafan da suka bayyana mas'alolin dalla-dalla ba masu mai zurfafa ne saboda magan introduction muke shi ake ce ma alhadisul mawdu ka arba'inal wad'aniyya kaman littafin arba'unal wa'adaniyya na wani zaid ibn rifa'a shine ya kirkire shi wani alƙali ne na garin Mosul wa kanuskati ali ar-ridha al-makduba alayhi ‘yan shi'a suna kiran wata nuska suna danganta ma aliyu riba aliyu bin musa al-kabib jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ɗaya daga cikin alubaiti rafida sun danganta mai karerai da yawa to suka yi nuska musamman suka danganta mishi wannan shi ma yana cikin misalin hadisai na ƙarya wa huwa maratibu shi ma matakai matakai ne minhu mattafaqu ala annahu kadhibun wa yu'afu dhalika bi iqrari wadihi wa tajribatil kadhibi minhu akwai abin da duk malamai suka hadu akan cewa ƙarya ne saboda mai ƙaryan yayi ikrari ya ce ƙarya yake kamar Nuh ibn Abi Maryam wannan alƙalin Maru wanda ya kira hadisan falalan surori kowace sura da falalarta falalar Baqara falalar Ali Imran falalar Nisa'i falalar Ma'ida har zuwa falalan Qul huwallahu da Qul a'udhu birabbil falaq da Qul a'udhu birabbin nas yana zaka zance Yasin ita ce zuciyar Qur'ani suratu ar-rahman ita ce amarya al-qur'ani suratu kaza ita ce godiya al-qur'ani haka zaka ta jin su suna nan suna yawo a cikin mutane wannan fadaloli ba san asalin su ba shi yasa sai an yi takamman da ahadisu ahadisu fadailus suwar akwai wanda suka inganta game da bakara da ali imrana da wasu ayoyi a cikin bakara kamar amanar rasulu kamar ayatul kursi akwai abin da ya inganta game da fatiha akwai abin da ya inganta game da al-mu'awwadhatani da ulhuwa da ire-irensu amma da dama za ka tarar cewa waɗannan falaloli ba su inganta ba to asalinsu daga wato ƙari da yin nohu ibn abi maryam da aka ce me yasa kai haka yace saboda na ga mutane sun kaura cewa alqur'ani suna ta karanta fiqhun abu hanifa da magazi din ibn ishaqa shine na kera ma hadisai na kera ma ayoyi da surori falala dan su dawo kan qur'ani kaga manufa ce ma mai kyau manufa ce ta dawo da su kan qur'ani amma dai ba haka ake ba ba a yin manufa mai kyau ta hanyar aiki mara kyau wannan yana daga cikin abin da ake ikirari kenan za mu zo mu ji wata magana game da ikirar ɗin wata jiribati alkaziba minhu da kuma wanda aka san dama ya saba da an jira ce kida Allah rabu shi akwai mutumin da ko a cikin mutane haka an san makareci ne ko an san koje ne a cikin abokai ko a cikin dangi wani ma a cikin masu karantawa an san cewa wane yana zukata so da da yayi kawai an san ita ce da ya bugu sai dai aka kalli juna sai to Allah dai kyauta wai ba a faɗa kan uwar sarki da ƙaho ba a faɗi ko to irin wannan wanda aka juriba minhu al-kadhib wa minhum al-aktharuna ala annahu mawdu' wal akharuna yaquluna huwa hadithun saqitun mutarrahun la yajsuru an yusammi la najsuru an nusammihu mawdu'an akwai hadisin da kuma ba duka aka hada aka ce na ƙarya bane mafi yawan mutane sun ce na ƙarya ne wasu kuma suna cewa a'a ba na ƙarya bane kaga misali nan ka dauka akwai mutumin da duk an hadu makaryaci ne akwai dan siyasar da kowa ya yarda mutunci ne barawo akwai wanda kuma wasu ne suke ganin mutunci ko wasu kuma sai mu agun mutum mai gaskiya to shine kan wannan nabi al-aktharuna ala annahu mawdu' والآخرون wasu kuma ya kulla suna cewa huwa saqi hadisun saqitun mutarahun hadisi ne ya fada an wagar da shi la najsuru amma ba za mu yi karfin hali an nusammiyahu mawdu'an mu ce na ƙarya bane wa minhu man jumhuru ala wahnihi wa suqutihi wal ba'du ala annahu kadhib akwai kuma wanda mafi yawa ana ganin ƙarya ne wasu suna ganin ba ƙarya bane aka san wancan nabi kenan al jumhur ala ala wahni raunin sa bai kai ƙarya ba a walahum fi naqdi zalika turqum muta'addida malamai suna da hanyoyi da yawa da suke gane hadisi na ƙarya wa idmanun qawiyyun tadiqu anhu ibaratu da kuma idman shine wato sabawa abin ya zama musu jiki asalin idman shine addiction abu ya zama musu jiki wanda dole sai sun yi wanda ba za su iya bada labari ma da bakiya suke nufi akwai abinda ka san shi ka yi experience ɗin shi amma za ka gaza yi wani bayani sai dai shi ma idan ya yi ko yauwa yanzu misali wanda ya kuɗi sai ya talauci ai ya fi jin ciwon talauci akan asalin batalake to kuma yanzu mu talakawa da mu taɓa yin kuɗi ba da da babu labarin fitowa daga cikin gidan arziki zuwa gidan tsiya yaya aka yi ya asali bala'i ba za mu iya ganewa ba sai dai Allah ya sa sai dai ce kuma Allah saka kuɗi su kare sai ka gane to haka akwai abu da yawa ko mata suna faɗan cewa wai duk wanda bata yi naƙuda ba bata san ciwon naƙuda ba haka ne sa'idat wai dai da za a yi mata bayani ba ta saba ganewa ba ko da gaske ne wallahu alam to ga gumbayin naƙuda muke ba kasan suna takama da naƙuda akan wani abu wanda su kaɗai suka san shi kuma irin ba a ma ba su irin ba a musu tausayin da ya kamata ba ba a tausaya musu yadda ya kamata akan abin da su kaɗai suke fama da shi Allah ya sa ku samu ladan shi to sai ce akwai yadda za su faɗa su kasa ma min jinsi ma yu'tahu sayrafiyu aljihbab aljihbib fi naqd adh-dhahab wal fidda kamar yadda kasan dai as-sayrafi shine goldsmith mai aikin gyaran zinari da azurfa idan aka zo mushi da zinariya ko azurfa aul jauhari ko wanda ya san abubuwan kayan karas da naqdul jawahiri wal fususi wa taqwimiha idan aka kawo mushi zinariya da ya kalla ya san wannan percentage da wannan zinari percentage da ba zinari ba ba zai iya maka bayani ba kai da baka sani amma shi da ya kalla wani da ya sa a baki ya dan tsotsa haka zai gane cewa wannan tek ne ko mai kyau ne ko kuma aka ce bayani zai gaza yin bayani amma shi ya sani yana ji a jikin shi kuma zai iya koya maka aiki aka ce akwai kanikawan motoci wanda mota tana zai ce kawai tayar da ita kana tayarwa kawai ce ba ta wuta ko zai ce kaza ne kai kuma da kake hawo mota baka ji ba saboda a kunnanka ta mala albani ya ce akwai dalma ta jahilci jahilci ya toshe kunnanka haka abin nan likita akwai likita da kana zaune a nan in ka kira shi ka ce mishi wallahi likita abu kaza ke damuna na ma yi kaza kaza ma na ji yi kaza sai ya ce kana jin kaza eh kana jin kaza ya ce to kaza ne ke damu ka ka kuma baka saba ne ke damu ka ba kuma kana jin ciwon in ka ce mishi likita ya aka ka gane wannan abu sai dai murmushi kawai sai shi bai sai da aka yi gane ba ya dai waye gari kawai ya ji ya gane to haka haka direba kowa akan sana'ar shi yana da wannan irin tajriba za ka hau motar direba daga nan zuwa kano wala wani hagen gidi yake za ka yi shi hagen gidi kuma amma yana faɗaki ya sa abin da yake inda ba tsatsayi ba haka zai kai ku har kano duk inda rami yake ya sani duk inda ake daga wuta ya sani kuma yana yana gengedi ba ku taba gani haka ba waɗannan ƴan hoba din nan Allah da ya shige su haka zai kai ku yana fira yana kalle kalle yana taba wayarsa amma duka ya ya san awan hanyar saboda yayi yayi ya yau da gobe to haka manomi to haka malamin hadisi yake akan hadisi yana jin hadisin ƙarya kawai ya san wannan ba magana annabi bane ya saba da magana annabi ya bita ya bita da ce kai wannan bai kamata zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kima ta aure akwai abin da aka ce mijinki ya faɗa to zaki san eh wannan irin magana shi ne sirkinki ya faɗa eh wannan irin magana shi ne mahaifiyarki ta faɗa eh wannan irin magana ta ne in ba irin magana ta zaki ce anya ina shakka in wance ya tafi wannan zancen akwai mutumin da an san irin mu'amalar shi an saba da shi za a iya duk da shi namiji an ce ba dan goyo bane zai yi abin da ba taba tsammani ba ko amma dai akwai abin da an san ɗabi'a shi ne wane ko ba ɗabi'a shi bane to shine yake cewa kamar irin wannan jinsin da haka malamai suke ganewa fali kasarati mumarasatihim lil alfazin nabawiyya saboda yawan hulɗa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza hum idza ja'ahum al-lafzu rakikun bi ma'anan mukhalif lil qawaid idan lafazi ya zo musu wanda yake ma'anar shi ba ta da bata larabcin shi bai zauna daidai ba sannan ya saba wa ka'idoji na ainihin wato na ilimi sannan kama hadisin la salata li jaril masjid illa fil masjid wannan hadisin malamai suka ce bai inganta ba saboda ma'anar shi ma akwai rakaka ba zai taba zama a ce annabi ne ya faɗi irin wannan zancen na gwaranci ba amma kai zaka ga aizance ne mai kyau haka yi wa'azi da shi la salata li jaril masjidi illa fil masjidi da sai da ce li jari masjidin ga makwabcin duk wani masallaci jari masjidin illa fi masjidi to shine zai iya zama ma'ana mai kyau amma al masjid anan na farko shi istigraqul jinsi ko ko lil ahad in zama lil ahad to masallacin madina kenan shine masallacin Allah sallallahu alaihi wasallam da yace masjidi haza to kenan duk wanda yake Madina bai halasta ya wata sallah ba sai a masallacin shi ko ko duk wanda yake kusa da masallaci sai a masallacin which means idan na bar idan ina da gida kusa da nan masallacin in na je matsango ran kira sallah dole dawo nan domin ni jarul masjid ne sai dai a cikin masallaci na kaga la yaqulu bi hadha ahad so da akwai rakaka a lafazin Allah sa kun gane domin an ce sai dai a wannan masallacin da aka in yaje wani masallaci ya sallama bai da sallah ba wai a gidan shi kare ba to idan malamai da suka saba wannan auli mujazafatin fit targibi wat tarhibi fil fadail shine wanda muka fada ajlada ko ko lada ko zinubi yayi yawa da kwatancan aikin wa kana bi isnadin muzlim isnadi kuma wanda yake mai duhu ba haske aw bi isna'in isnadin mudi'in kashamsi fi afna'ihi rajulun kadzabun wadda'u ko kuma isnadi mai kyau amma an saka wani makaryaci a tsakankani fayahiju bihim halun bi anna hadha mukhtalaqun ma qalahu rasul sallallahu alaihi wasallam daga nan kawai sai jikin su ya gaya musu cewa wannan kirkirarre ne annabi bai faɗi wannan ba wata tawaqau aqwaluhum fihi ala shay'in wahid kuma duk wanda aka tambaya cikin sai ya ce haka ne an tambayi wani ya ce haka ne an tambayi wani ma ya ce haka ne shi sa malamai suka tashi tsaye suka yi maganganu da yawa suka rubuta littafai da yawa akan alhadisul mawdu zamu zo mu ambace su a ƙarshe lokaci ya ƙure go a a kira sallah kuma ci gaba an da an kira sallah kawai a bar shi haka ji a alula da sauransu an dawo sai a daga ina ga zifi ko ba haka ba ku bar shi haka wa alaikum salatu eh na'am na'am sosai kuwa aina ishara ga magana na ishara akan cewa sun wuce sun wuce guda hudun nan akwai su da yawa bincike ya tsananta kuma an gano wajen mutum sha shida cewa dukansu sun riwaya akan shi qabla al-ikhtilat abun shi qabla al-ikhtilat an gani ba a badila bane kadai a ka yanke yanke kawai na gazefi gaskiya yanke kawai idan mun dawo mu sa sabo